بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 4 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1445 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 18 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 59 cikin jiran gidarsa daga littafin As-Sunna wallafar al-Imam Abubakar ibn Abi Asim Allah ubangiji ya gafarta mishi wannan littafi na ibn abi asim Allah ya gafarta mai yana daga cikin muhimman littafai waɗanda ake cire masail na aqida ta magabata aqidatu salaf as-salih aqidatu ahli sunnah wal jamaa da manhajin su ibn abi asim ya rasu a shekara ta 200 ne da shekara 87 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam idan ba manta ba yana ci gaba da mana bayani akan wato mas'alar ceton manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ranar alkiyama wanda ɗaya ne daga cikin abubuwan da ahlus sunna suka yi imani da shi a cikin abin da yake na gaibu mu'tazila sune masu ƙaryata wannan mun yi imani da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceto annabawa za su yi ceto salihan bayi za su yi ceto iyaye ƴaƴansu za su cece su mala'iku za su yi ceto alqur'ani da azumi da zumunta da makamantansu shine malai yake kawo mana hadisai da suke bayani akan mabambantan masail da suka shafi ceton za mu tashi inda yake cewa a lambar tarjama ta 826 qala hadathana muhammad ibn ubayd ibn hisab wato abu abdullahi al-ghubbari kenan al-ghubbari ya rusu 238 qala hadathana abu awana hadathana qatada to wannan tarjaman mu kiyaye ta akwai mas'ala a gun malaman hadisi game da wannan tarjama abu awana an katada abu awana shine wabbah ibnu abdullahi al-yashkuri al-misri ya rasu shekara ta 176 bayan hijira malamin hadisi ne fiqa idan ya bada karatu daga littafin sa kamar yadda suke fada amma idan yayi karatu daga haddasa ana samun mas'aloli da ittirabi daban-daban bawa ne na wani na wani attajiri aka ce ya zaba ko yanci ko kuma a sashi a makaranta ya koyi karatu ya tabbata a bawa ya ce ya zaɓi karatu ya zaɓi karatu da bauta shi ne daga baya sai ustare sai suke ma alajin wani wata dabara sai aka ba aka tara aka yi ta mai godiya aka ce alajin mun ji ka'yan tawana ashe Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri idan da ake masara kuna da da aka dole ya hakura yanta shi dan yana ganin ya kuma zai ce ƙarya ne to Abu Awana riwayar shi daga Qatada riwaya ce ba'ifiya saboda abin da ya faru da shi shine bayan ya rubuta hadisan katada mu ji wannan sai sai da littafin yunwa da talauci ta tasa samu shi kawai sai da ya sai da littafin sai zama sai da abin da ya rike to abin da ya rike kuma ba a itimadi da haddasa saboda haka amma kuma zaka ga wannan yanzu kamar wannan riwaya particularly ta cikin sayyid muslim to yaya kenan so ka'ida ita ce wanda ke cikin Bukhari da Muslim intiqal malaman nan guda biyu a Shekhan Bukhari da Muslim sun intiqain abinda Abu Awana ya ruwaito daga Qatada to sai su comparing din shi da sauran siqat in ya tabbata yadda yake aka to sai su sai su kawo shi amma in ka ga riwayar Abu Awana daga Qatada a wajen Bukhari da Muslim to babu wata karina dole sai an tantance an tace saboda wancan abin da ya faru saboda ka daina sai da littafin ka ko mun yunwa ko mun bala'i sai ka dauki wata azima ta karata aqida ko amma an ka jiwa ya ka iya Allah da ya kyauta to an Anas bin Malik radiyallahu anhu kala Anas yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan magana duk suna cikin sirru alamin nubala Anas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yajma'u Allahu an-nasa yawmal qiyamati Allah ubangiji zai tara mutane gaba ɗayan su ranar alkiyama fayulhamuna lidhalika sai a yi musu ilhama wato sai zuciyarsu ta kimsa musu ya kamata fa a yi wani ƙoƙari kar a zauna kawai haka ba a san me ake ciki ba faya ƙuluna sai su ce su ce wa junansu a cikin shawarar da suka yi lawusta shifa'ana ala rabbina me zai hana mu je mu nemi waɗansu masu alfarma a taron alkiyaman nan waɗanda za su je gun Allah ubangijinmu tabaraka wa ta'ala hatta yurihana min makanina haza har a hutar da mu daga wannan matsayin fayatuna adama alaihi salam fayaquluna sai ta gun annabi adam alaihi salatu wassalam sai a ce ya adamu anta abul khalqi khalaqaka Allahu bi yadihi wa asjada laka mala'ikatahu fashfa' lana inda rabbik ce ya adam kai ne uban halittu ga baki daya kai ne Allah ya halitta da hannunsa kai ne Allah ya girmama ka yace mala'iku su su fadi su maka sujuda ya adamu muna neman alfarma a wurinka da wannan alfarmar taka ka taimaka mana ka je gun Allah ka roƙa mana shi hatta yurihana min makanina haza hayya ainihin wato hutassar da mu daga wannan matsayi fa yaqulu sai Adamu ya ce lastu hunakum ai bazan iya wannan aikin ba yafi karfi na wa yadhkuru khati'atahu allati asaba sai ya ambaci abin da yayi na kuskure na cin dan itaciyar da Allah ya hane shi fa yastahi rabbahu minha yace ina jin kunya ubangijina da ya yafe mini ina jin kunyan je gabansa nemi wannan alfarma walakin itunuhan amma shawara da zan baku shine ku tafi wa annabi nuhu an tana mun karanta hadisin a can baya wani irin sa inda muka ce ya daga cikin wato fikin wannan hadisi shine idan aka zo neman wani abagun ka baka da abin da zaka yi to karka bar mutane haka hannu rabbara ka ba su koda shawara wani wanda kake ganin zai iya an bar neman bashi kun ka baka da abin da zaka bada bashin to kaka ce to ni dai ban da shi ka san dai ban da shi sai ka nuna mutum cewa ka tafi gunwa ne kuma gaya mushi magana mai daɗi kamar yadda ya gaya musu cikin daɗi bai ce musu amma ku ba ku da kunya yaran banza ne ku ni ubanku za ku zo kuna ga wannan magana a ce a ba zan iya ba ne ya faɗi uzurinsa in ba za ka iya wani abu ba sai ka faɗi uzurinka kuma ka ba mutane mafita wato ka ba su plan B ko option B sai ce ku taɓa gwan annabi nuhu awwalu rasulin ba asahu Allah farkon manzo da Allah ya aiko a bayan shi Adamu din kenan faye a tuna nuhan nan da nan sai a tafi gun nuhu faye ƙulu sai annabi nuhu ya ce lastu hunaku ima ba zan iya ba kaga su kuma ba su musa mai ba sai tunda dai kai ba za ka mana ba ruwan ka rabu da mu sai suka bi shawarar ta shi wa yadhkuru khati'atahu allati asaba annabi nuhu ya ambaci kuskuren sa mun ji a baya shine kuskuren da yayi shine nema da yayi cewa lalle lalle shi yana so a cetan mushi dan sa eh cewa a cetan mushi dan sa bayan kuma dan shi yana cikin kafirai da yake cewa inna ibni min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta arhamur rahimin ya Allah dana yana cikin iyali na da kace zaka cetar kuma na san alƙawarinka gaskiya ne kuma kai mai tausayi ne Allah Allah ya mishi tankiya yake cewa fala tasalni ma laysa laka bi ilm kar ka saki tambaya na abinda baka da ilimi a kansa Allah ya ce wannan dan naka innahu laysa min ahlik baya cikin iyalinka eh tunda ya riga yayi kafirci Allah ya tsare mu to wannan magana da yayi wadda Allah ya mishi tankiya aka ita ce yake cewa khati'arsa sai Allah sai annabi nuhu yake cewa a manzo Allah ya ba mu labari cewa fa yastahi rabbahu minha yana jin kunyan ubangijinsa wannan yana da muhimmancin kunya kunya duk annaba wannan Allah ya yafe musu amma suna jin kunya kuma kunya tana hana ka ka nemi abinda inda ka nema din za a yi maka amma saboda karamci ka kane ya fiye maka daraja akwai abin da in ka roƙa za a yi maka amma karamci ne ka ƙi roƙo ɗin ka kame ka tsaya yadda kake a bisa tafarki waɗannan annabawa walakin ito ibrahim allazi ittakhadahu allah khalila shi ku tabgun ibrahim shine wanda Allah ya rike shi yace wa takhadha allah ibrahim khalila Allah ya rike shi babban aboki badai amini fa ya tuna ibrahima sai su zo gun shi fa ya kulu sai ya ce lastu hunakum bayan an gama na rete mishi abin da yake so ya ce shi ma ba zai iya ba ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها sai shi ma ya bace kuskuren sa shine wato abin da ya faɗa na cewa wannan yar uwarsa ce da abin da yace bai da lafiya da abin da yace na bal fa'alahu kabirum hadha walakin tu Musa alladhi kallamahu Allah shi ku tafi annabi Musa shine wanda Allah yake magana da shi a turu saina wa atahu at-taura kuma Allah ya bashi at-taura littafi na biyu mafi girma cikin tafan Allah fa ya tuna Musa alladhi kallamahu Allah fayaku sai a je kuma annabi Musa alaihi salam sai annabi Musa ya ce lastu hunakum abin yafi karfi na fayadhkuru khati'atahu allati asaba ya ambaci kuskuren da ya faru gare shi yastahi rabba yana jin kunya ubangiji kuskuren da shine fa waqadahu Musa faqada alaihi ya maru wannan bakibde ya kashe shi walakin sai annabi Musa ya ce musu itu Isa ku tabi ga annabi Isa ruhan lahi wa kalimata ruhin Allah ne kuma kalmar Allah fayatuna Isa alaihi salam fayaqulu lastu hunakum annabi Isa alaihi salam sai ya ce ni ma bazan iya ba za kun ga shi bai ambaci laifi ba saboda annabi Isa shi laifin da aka jingina mushi wasu masu fassara ne suka ce ana ganin laifin da ya kamata ya ambata shine cewa an bauta mushi amma shi bai ambata ba domin bai san an yi ba ya bar duniya aka yi kuma ba shi ya umarce su ba kuma bai da haƙƙi a ciki dan ba shi ya aikata ba kuma gane laifin wasu ne to amma Allah madauki saki a kasan alkiyama dan ya ƙara gurza hancin waɗannan kafirai za a yi mu annabi Isa din tambaya akai a anta qulta lin nasi takhiduni wa ummi ilahayn min dunillah kaga a wurin da yace ma qultu lahum illa ma amartani bihi wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffatani kunta anta raqiba alaihim kaga iya abin da ya sani kenan saboda shi anan ba zai ambaci komai a matsayin laifin sa ba sai dai tsoro da tashin hankalin da ake ciki walakin itu muhammadan sallallahu alaihi wasallam ku je gun annabi muhammadu abdan kad kafara allah lahu ma taqaddama min dhabi ma ta'akhkhar shi manzo allah sallallahu alaihi wasallam wani bawa ne da yake da wani wani immunity idan wannan roƙon ma kuskure ne Allah ya riga gafarta mishi domin yana cikin mata kaddama mata akhara duk tsoron da ake ji a je ka ai kuskure to shi in ma kuskure ne Allah ya ce ba komai saboda haka shi kai yake da immunity da zai je wannan magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa atuni sai su zo gare ni fa asta'zinu sai in tafi gun Allah in je in nemi izini fa yu'dhanu fa yu'dhanu li ala rabbi tabaaraka wa ta'ala sai a bani dama da shiga na gana da Allah fa idza ra'aytuhu waqa'tu sajidan da naga Allah ubangiji na sai na fadi ne sujuda fa yad'uni ma sha Allah an yad'ani sai Allah ya banni iya yadda yaso bai kula da ba fa yaqulu daga baya sai ce irfa muhammadu ya kai muhammadu daga kanka qul tusma fada abin da kake so ana sauraron ka wasal tuqa nemi abin da kake so za a baka washfa tushfa ka ceci wanda ka so za a baka cecen shi wa arfa'u ra'si manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai in daga kaina fa ahmudu rabbi sai in fara godiya ga Allah bi tahmidin yu'allimuni da godiya wadda Allah ya sanashe ni a daidai lokacin aka min ilhamar wasu kalmomi na yabo da ziga Allah wa ashfa sai na nemi ceto fa yahiddu li haddan sai a mini iyaka a ce to suwa ne ko adadi kaza ko mutanen anguwa kaza ko gari kaza ko masu aiki iri kaza ko masu laifuka iri kaza yace fa ukhrijuhum minan nari wa udkhiluhum aljanna sai in je in fidda su daga wuta in kai su aljanna summa udu fa aqau sajidan fa ahmadu rabbi bi tahmidin yuallimuni ce sai in sake komawa in sake faduwa gaban Allah nayi sujuda na roki Allah na yabe shi da kalmomi da Allah ya sanar shi ni fayahuddu li haddan thumma yuqalu irfa muhammad sallallahu alaihi wasallam ce sai a sake cewa in daga ido na qul tusma wasal tu'ta washfa tushfa ce fada abin da kake so roki abin da kaga dama ce ci wanda ka so qala fa arfa'u ra'si sai in daga kaina fa ahmudu rabbi bi tahmidin yu'allimunihi in sake yabo da godiya ga Allah da abin da ya sanashe ni thumma ashfa'u sannan nemi ceto fa yuhaddu li haddan amini iyaka a bani adadin da za a bani fa ukhrijuhum minan nari na fidda su daga wuta wa udkhiluhum aljanna na sake kai su aljanna wa qala fi thalithati aw fi rabi'a haka za a yi har so uku har so hudu sannan sai ya ce fala yabqa fin nari illa man habasahu alquran babu wanda zai saura a wuta sai wanda qur'ani ya kai shi wuta wato wanda nassi ya zo a cikin alkur'ani cewa wanda ya yi wannan aikin in ya shiga wuta babu fita su ne mushrikai kenan da Allah ya ce khalidina fiha ma damatu samawati wal ard khalidina fiha abada wa man yushrik billahi faqad faqad harama Allahu alaihi janna to waɗannan su ake nufi wasu kuma suka ce a wani kaulin da masu kisan kai domin su ma ya zo cewa wanda ya kisan kai dan wuta ne ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها wannan sune man habasahul qur'an zaka di yadda zaka yi koda ba zaka kiyayi sauran zirbai ba to ka tabbata ka kiyayi biyin nan ka kiyayi shirka ka kiyayi jini kisa ina fata mun gane sauran ma ka kiyaye su yawwa qala qatada ayman wajaba alaihi alkhulud wato wanda wanda tabbata a wuta ta wajaba gare su daga lafazin alqur'ani wannan hadisi yana cikin sahih muslim haka nan ibnu hibbana a cikin al-anwa wa taqasim taqasim wal anwa haka nan ibnu manda ma ya ruwaito shi a cikin abin nan kitabut tauhid nashi haka imam al-bukhari ma ya sake ruwaito shi ta wata hanya daga malamin sa musaddad alaikum salam eh mana bayan an tsallake siradi an shiga mawuta an shiga aljanna ai riwaya tana zuwa ne da takaitawa mun karanta mai fadin a can baya kaga an fara da bayanin ana tsaye ma ba a san halin da ake ciki ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ceto aka bashi to a nan wurin zai ceci wanda zai ceta ya kai su aljanna wasu kuma sun riga ai sun fada wuta su ne wanda ya shiga wuta ya ɗauko su saboda sun riga sun haura sira'i wanda za su haura sun haura masu fadawa sun fada to wanda suka fada nan su ne zai zo ya ta ceton su a wannan karan saboda wannan bayan haura sira'i wallahu a'lam قال حدثنا الفضيل بن حسين قال حدثنا ابو عوانة عن قتاده عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wata riwaya ce da ita ma wannan tagaitacciya wanda tana cikin sahih muslim ita ma malam yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa daga Anas dan Malik yajma'u Allahu an-nasa yawmal qiyama Allah zai tattara mutane gaba ɗayan su ranar alkiyama fayulhamuna sai Allah ya kimsa musu tunani fayaquluna sai su ce laustashfa'ana ala rabbina hatta yurihana min makanina hadha me zai hana mu nemi ceto mu nemi alfarma ta wurin masu alfarma a wannan taro su je gurin Allah su roƙa mana kowa ya san matsayinsa fai a tuna adama sallallahu alaihi wasallam fa yaquluna anta abul khalqi khalaqaka Allah tabaaraka wa ta'ala bi yadihi ya kai adamu kai ne uban mutane Allah ubangiji ya halicce ka da hannunsa wa nafakha fi fika min ruhihi ya kuma hura maka ransa wa amaral mala'ikata fasajadu laka kuma ya umarci mala'iku su maka sujuda fashfa'alana inda rabbik ka nema mana ceto a gun ubangijinka hatta yuri hana min makanina hadha har mu bar wannan waje kowa ya san matsayinsa fa zakara mithla ya ambaci riwaya kwatankwacin wannan wa qala fi thalithati aw rabi'a ay rabb ma baqiya illa man habasahu alquran ya Allah Ubangiji babu wanda ya saura a cikin wuta sai wanda alkur'ani ne ya tabbatar da cewa dan wuta ne wannan riwaya ita ma Muslim ya ruwaito ta da Ibn Manda qala dasana Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddimi qala dasana Yahya ibn Sa'id al-Ansari kenan qala dasana Sa'id ibn Abi Aruba an Qatada har ila yana ƙara kawo mana riwayoyi ne daga Qatada ibn Di'amata as-Sadusi shine wanda yake da championin wannan riwaya an Anas ibn Malik عن النبي صلى الله عليه وسلم daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda bihi an annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce riwayan shi kanshi Abu Awana a cikin musnadin sa da Ibn Khuzaima Ibn Khuzaima ya rawaito shi a cikin kitabut tauhid din sa ya rawaito wannan ainihin wato riwaya Imam ya sake cewa wa haddathana Muhammad ibn al-Musanna Abu Musa Muhammad ibn al-Musanna qala haddathana ibn Abi Adi Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Adiyin an sa'id shine dai wancan sa'id ibnu abi aruba an qatada an anas ibn malik radiyallahu an anas qala anas yace qala rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama yajtami'ul mu'minuna yawmul qiyamati fayulhamuna mu'minai za su gangan ko ranar alkiyama sai Allah ya kimsa musu wannan tunanin fa yaqulu sai su ce law sashfa'na ila rabbina fa arahana min makanina haza ina ma da za mu nemi ceto a wurin Ubangijinmu mu nemi alfarma, Allah ya ɗauke mana wannan yanayi kowa ya san inda ya nufa, fai a tuna Adama, alaihi salatu wassalam, fai ya ƙuluna ya Adam, an ta'abun nasi, kai Adamu, kai ne uban mutane, halakakallahu da yadi, ya Adamu, kai ne Allah halitta da hannunsa, wa'azza da laka mala'ikatu, ya Adamu, kai ne Allah ya sa mala'iku suka gaishe ka, wa a alamaka asma'a kulla shay'in, ya sanar sheka sunayen komai da komai fashfa'alana inda rabbika Allah da Allah kuma shi magana menene wannan ya fara wajen nan mun hana shigowa da yara don Allah wanda ba su da famfas wajen nan wannan ba daidai bane gaskiya a tabbata an goge wurin nan ba ka ba wannan abu yanzu yanzu za su lalace fashfa lana inda rabbika hatta yurihana min maka min makanina hadha ke neman mana ceto daga Allah ubangijinka har ya dauke mu daga wannan wurin fa yaqulu lastu hunakum sai annabi adam ya ce ba zan iya ba wa yadhkuru lahum dhanbahu allazi asabahu sai kuma ya ba su bayanin abinda yake ganin yayi na zunubi fa yastahi rabbahu min zalika yace ina jin nauyi da kunyar Allah ubangijina akan haka walakin itunuhan ku tafi gun annabi nuhu fa innahu awwalu rasulin ba'athahu Allah ila ahli al-ard nuhu shine farkon manzon da Allah ya aiko izuwa ga mutanen ƙasa wato izuwa ga duniya baki daya ko izuwa ga alƙarya ga baki daya ko izuwa ga mutanen da suna yin zinubai da an fasara haka domin kafin shi adamu ɗin manzo ne amma shi izuwa ga immediate zuriyarsa ne ko izuwa ga iya inda suke ne ko izuwa ga wasu mutane ne waɗanda ba kafirci suke ba amma a zamanin annabi nuhu akwai kafirci akwai sabo akwai barna malam ya sake cewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa ya atuna nuhan alaihi salam fa yaqulu lastu hunakum ba zan iya muku ba ويذكر سؤاله ربه تبارك وتعالى ما ليس له به علم shine ya ambaci wancan magana fala tasalni ma laysa laka bi ilm inni a'idhuka an takuna min al-jahili cikin sura hud ko a fa yastahi rabbahu sai ce ina jin kunya ubangiji na min zalika walakin itu ibrahima khalilar rahman ce amma ku tafi gun ibrahimu alaihi salam shine badadi aminin allah fa yatuna ibrahima sai su je ga Ibrahimu fa ya kulu sai Ibrahim ya ce lastu hunakum ba ni ne da ke da wannan aiki ba walakin itu Musa alaihi salam abdan kallamahu Allah wa atahu taura kuje go annabi Musa Allah ya kara masa aminci bawa ne wanda Allah yake magana da shi kuma Allah ya bashi at-taura fa yatunahu sai a zo go annabi Musa fa ya kulu sai ya ce lastu hunakum ni ma bazan iya ba wa yadhkuru qatlahun nafsa bighairin nafs ya ambaci kashe wani rai da yayi ba tare da tayi kisa ba shine fa kaza Musa fa kada alai cikin suratul al-qasas fa yastahi rabbahu min dalika yace ina jin kunyan ubangiji na sakamakon haka walakin tu Isa alaihi salam abdan lillahi wa rasulihi bawa ne na Allah kuma manzon Allah wa kalimatuhu wa kalimatuhu kuma kalma Allah ne shi Isa wa ruhu kuma ruhin Allah ne fa ya tuna sai su dugo annabi Isa fa ya kulu sai ce lastu hunakum bazan iya komai ba a wata riwaya kamar yadda muka ambata ana cewa ya ambaci abinda mutanen shi suka yi amma wannan fassara ce da sharhi na masu riwaya ko kuma dai koda ya ambata ya bada labari ne cewa irin yadda zaka ce to ai suwa ne abinda suka yi ya sa ni yanzu ko na ji ba za a saurare ni ba ba dan kai kai laifi ba mutanen ka suna yi su wani laifi ko wani irin kai wani laifin da zai shafe ka wanda zai hana maka wata alfarma ina fata mun gano wannan kamar ce wani ustazi ya aure a wani gida ya rashin kirki irin irin rashin kirki na yan zafin kai to kai ma kana zuwa da ka zo neman kanwata ana ganin ka ustazi ya ce a ai irin wancan ne ko ba haka ba ko wani dan boko da ya hana ta sakat da an ga wani dan boko yana sai ya ce a sam ba zai yi ba to irin haka na iya faruwa walakin itu muhammadan sallallahu alaihi wasallama sai annabi sai ya ce ku tabu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama abdan kad ghafara allah lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar fa ya'tuni manzo allah sallallahu alaihi wasallama ce sai a taho gare ni fa antaliqu sai in tashi ne ko in tafi gun allah qala katada wa qala al-hasan yace malam hasan yace mana fa amshi baina simatayn min al-mu'minina sai na ratsa tsakankanin wasu sahu guda biyu na mu'minai a summa raja ila hadisi Anas sai kuma hadisin Anas wancan riwaya ce take ainihin mawqufiya fa asta'dinu ala rabbi Anas yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai in je gun Allah ubangiji na nemi izini fa ya azanu li sai a bani izini ko shi ya bani izini ko kuma fa yu'zanu li sai a bani izini a fa yuqalu li fa idza ra'aytu rabbi dan na kalli ubangiji na waqa'tu sajidan sai na faɗi ne sujuda faya da'uni ma sha Allahu an ya da'ani sai Allah ya bar ni anan ka halin sujuda tsawon lokacin da Allah ya kaddarta thumma yuqalu sannan sai a ce da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam irfa Muhammad ya kai annabi Muhammadu daga kanka qul tusma wasal tu'ta washfa tushfa fada abin da kake so fadi maganar da kake so a ji za a ji roki abin da kake so a baka za a baka sannan ka ceci wanda ka so ka ceta ka roki ceton wanda ka so ka ceta za a baka ceton shi annabi ya ce fa arfa ra'si zamu ji a wata riwaya a gaba cewa jibril ne ma yake kama hannun shi ya daga shi saboda nauyin maganar da Allah ya masa da yadda yake jin kunya Allah da girmama Allah fa ahmaduhu bi tahmidin yu'allimunihi sai na gode wa Allah ne masa yabo da kirari da wasu kalmomi wanda Allah ya sanashe ni thumma ashfa'u sai na nemi ceto fa yahiddu li haddan sai Allah ya muni iyaka fa yadkhiluhumul janna sai Allah ya shigar da su aljanna da cetona thumma udu thaniya sai na dawo a karo na biyu fa idza ra'aytu rabbi ta'ala wa qatu sajidan inna ga Allah ubangiji na sai na fadi sujuda fa yad'uni ma sha Allahu an yad'ani sai Allah ya banni iya yadda yaso wa yuqalu fa Muhammad daga kanka ul tusma ka fada za a ji wasal tu'ta ka roka za a baka washfa tushfa ka nemi ceto za a baka fa arfa ra'si daga kaina fa ahmaduhu bi tahmidin yu'allimuni saki godewa Allah da yabo gare shi da kalmomi na yabo da godiya waɗanda ya sanar shi su fayahiddu li fa ashfa'u sai in nemi ceto fayahiddu li haddan sai a sake min iyaka a ce to kaza da kaza fa udkhiluhumul janna sai in shigar da su aljanna summa udu thalitha annabi sallallahu alaihi wasallam yake sa nan dawo a karo na uku fa idza ra'aytu rabbi waqa'tu sajidan dawo sake neman izini a bani izini in na shiga da naga Allah ubangiji na sai na fadi ne sujuda fa yad'uni ma sha Allahu an yad'ani sai bar ni anan iya yadda Allah ya so ya bar ni fa yuqalu sannan sai a ce mini irfa muhammad ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga kanka qul tusma ka fada za a ji wasal tu'ta ka roka za a baka washfa tushfa ka nemi ceto za a baka ceton fa arfa'u ra'si fa ahmudu rabbi bi tahmidin yu'allimuni sai na daga kaina da godewa Allah da kalmomi na godiya waɗanda ya sanashe ni summa ashfa sannan na nemi ceto fa yahiddu li haddan sannan a sake bani iyaka da adadi da yanayi fa udkhiluhumul janna sai in je in fidda su daga wuta in kai su aljanna thumma atihi rabi'a wa au a'udu rabi'a sai in zo a karo na hudu ko in dawo bayan na hudu fa qulu ay rabb in ce ya Allah ma baqiya illa man habasa wal qur'an ai na fidda kowa in banda wanda qur'ani yake ba da dama a fitar da shi kala ibn adi fa yadkhuluhum aljanna ibn adi a riwaya yana cewa sai ya shigar da su aljanna wa qala la yakun fa udkhiluhum Allah ne yake shigar da su kenan da cetona a wata riwaya kuma fa yudkhiluhum ita ce ta ibn abi adi a wata kuma fa udkhiluhum ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigar da su wato na shigar da su da umarnin da Allah ya bayar na a shigar da su wa qala kuma a riwaya sai yana cewa ne fa yahtammuna aw yulhamuna fayatamuna ma'anar shi wato su da kansu su fara tunanin ya kamata a yi wani abu abin ya dame su a wata ko kuma auyul hamuna Allah ya kimsa musu tunanin daga tunanin za su ji damuwar sannan su yi ainihin kokarin wakala kuma ya ce atihin rabi'a au a'udur rabi'a duk wannan sabanin riwayan a riwayan Muhammad ibn Abdullahi ne ibn Abi Adiyy babu matsala game da wannan sabani insha Allah wannan riwaya ce tabbatacciya tana cikin sayo Muslim malam ya sake cewa wa haddathana abu musa muhammad ibn musanna din da kenan qala haddathana muad ibn hisham muad muad ibn hisham ibn simbar wato hisham ad-dastiwai kenan haddathana abi shine hisham din an qatada daga qatada ibn di'amata as-sadusi an anas ibn malik daga sayyidina anas dan malik Allah ya kara masa yadda anin nabiyyi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama nahwa kwatankwacin wannan shi ma wannan riwayar tana cikin sayo muslim da wannan isnadin keke da keke bukhari ma ya ruwaito ta ta wata hanya daban zuwa ga hisham zuwa ga qatada malai sake cewa haddathana abubakar ibn abi shayba qala haddathana muhammad ibn bishr abubakar ibn abi shayba dai malamin da kullun ake jin riwayar sa a wannan littafi zuwa ga muhammad ibn bishr al-abadi qala haddathana sa'idun wato ibn abi aruba kenan qala haddathana an qatada daga qatada an anasin daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma'aiki da min Allah subhanahu wa yana cewa yajtami'ul mu'minuna yawmal qiyamati fa yaquluna law istashfa'ana ala rabbina muminai za su haɗu ranar alkiyama su yi shawara su ce me zai hana mu nemi agajin waɗanda za su nema mana ceto a wurin Allah maɗaukakin sarki ubangijinmu wannan riwaya isnadi ne sahihi fa zakara nahwa hadisi sa'id wannan isnadi ne sahihi rijaluhu rijalu shaykhain asalin riwaya tana cikin littafin ibn abi shaba musannaf da littafin abin nan sahih ibn khuzaima sannan bukhari da muslim masu ruwaito ta ta hanyar ma'abad ibn hilal zuwa ga Anas. Kala dasana Abu Bakrin, kala dasana Muhammad ibn Bishirin, kala dasana Abu Hayyan, an abi Zur'a, an abi Hurairata, kala. Wannan isnadi daga Abubakar ɗan gida Abu Shaiba zuwa ga Muhammad ibn Bishirin al-Abadi zuwa ga Abu Hayyan, wannan Abu Hayyan at-Taimi kenan. Sunan shi Yahaya ibn Sa'id ibn Hayyan. Ya rasu shekara ta 145 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. kanka ga Abu Hayyan anan ka dauko wani can daban ka lika a'a haka an Abi Zur'a yanzu kaga wannan Abu Zur'a kaulan wahidan in dai akwai dan element of hankali tare da kai kasancewa ba Abu Zur'a tarrazi bane ko wannan tabi'i ne Abu Zur'a abin nan Ibn Amr Ibn Amr ibn Jarir dalibin Abu Hurairah ne an Abi Hurairah ta kala utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman bilahamin an zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da wani nama qala farfi'a ilayhi zira'u sai aka miƙa masa zira'i karfata wa kanat tu'jibuhu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana san naman karfata akuya fana hasa minha nahsatan sai ya gatsi naman ya gatsa ya ci thumma qala sannan sai fara jawabi yana cewa ana sayyidu annasi yawmal qiyamati to kaga anan yanzu dole mu kalli irin abinda wato ake ce ma abin nan cultural variation aga mu al'adar Hausawa ban san ko beyond Hausawa a cikin al'adar mutanen Najeriya wannan shi ake ce masanti ka ci abinci ya maka dadi kai wata magana wanda ana ganin wani abu ne na ban sha'awa wanda musamman idan akwai matar ta girkin a wurin za ta dinga jin alfahari cewa ta iya abinci to su agun larabawa wannan ba wani abu bane ko agun ma wasu kabilu wanda ba larabawa kamar turawa za ka ga su sukan yi ma sukan ɗauki lokacin cin abinci lokacin tattaunawa ne lokaci idan mutum yana cikin annashuwan cin abinci musamman abincin da ran shi ke so kama a irin nan to akwai tendensi na ƙwaƙwalwar shi ta zama tana activity sosai nan da nan ƙwaƙwalwar shi za ta ɗauki wani yanayi na tuno abubuwa da iya tsara zance kuma ba a ganin shi a matsayin wai wani abin burgewa ga ita matar ko cewa wani fa yayi santi wani ma hayya musa yace wallahi ba santi bane duk ba wani abu bane is normal ina fata mun gane wannan is normal mutum ya ci abinci a ana yin meeting a ce over abin nan a tea break ko over a dinner ko over a lunch wato za a yi meeting din ne tare da cin abincin rana ko tare da cin abincin dare to mu ko ana kawo abinci za a ce a ko a dakata sai an gama mu za mu ci haka za mu ce ko a dakata sai an gama abinci shi sa mutane mu suke san hadisin nan na la salata ya darta da amin mu muna ganin ci abinci wani abu ne da shi kadai za a yi sai an gama shi to ana gamawa kuma sai ka sara ta taso maka cikin ka ya cika ka fara sakuce ka fara hamma wani cikin shi ya riga ya zazzago zai fara shiga ban daki to kaga mitin ya lalace saboda haka in muna ganin dacewa sai mu canza al'adarmu mu mun irin ta sauran mutanen duniya in ba ka ba kuma a ci gaba da mu a baya Allah ya kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana sayyidun nasi yawmal qiyama yace ni ne shugaban mutane a ranar alkiyama kamar yadda a duniya ma annabi shine shugaba salawatullahi wa salamu alaihi to me yasa ya kayyade da alkiyama wasu malamai suka ce saboda a nan duniya ai akwai masu jayayya da wannan shugabancin nashi akwai kafirai akwai munafikai akwai mutanen banza waɗanda har yau ba su yarda annabi ne jagora ba mu dai mun yarda mu musulmai ne walillahi alhamd gama ranar alkiyama kowa zai yadda makaman mahmuda din kowa da wanda ya tuba da wanda bai tuba ba da wanda ya mutu da imani da wanda ya mutu a shirka kowa ya yadda annabi ne sayyid a ranar saboda haka tafi fadi a wancan a wancan mahallin hal tadruna bima zaka nabi sallallahu alaihi wasallam yace kun san da meye zan yi shugabancin shugabanci dan ba ana yin shi ne kawai da da coincidence ba da aiki ne da service to the umma annabi zai yi wani aiki ne da zai cancantar da shi ya shugabancin shine wannan aikin na ceto yace yajma'ullahu يوم القيامة الأولين والآخرين في سعيد واحد الله أبنجي زي حتى متى نمفرقو دنكرشي تندق النبو آدم har ƙarshen al'umma Allah zai hada su ga baki ɗaya a bigire guda a fili guda wa yusmi'uhumud da'i wa yumfiduhumul basar wanda inda mai shela zai musu shela duk za su ji shi saboda haɗo su a wuri ɗaya sannan kuma kallo ɗayan ka ɗaga ido haka duk za ka gamsu za ka iya kewaye su da kallo ka ga iyakar mutanen saboda taro su a wuri ɗaya wata dun shamsu za a kusanto da rana kamar tsawon mil guda fayablugun nasa minal gammi fayablugun nasu minal gammi wal karbu bal karbi ma la yutiquna wa ma la yahtamiluna yace bala'i al gam kunci wal karb da tashin hankali zai ishi mutane fiye da abin da za su iya dauka fiye da abin da za su iya containing fiye da abin da za su iya ihtimali fa yaqulu ba'dun nasi sai a samu wasu su ce ma wasu saboda duk bala'in da ake ciki tashi hankali da ake ciki ba a rasa masu hankali ba a rasa masu hangen nesa ba a rasa wanda za su fara tunanin to me mafita ala tarawna ma qad balagakum sai jama'a ba za mu dauki wani mataki ba ko ba ku ganin halin da ake ciki ala tanzuruna man yashfa lakum ila rabbikum anya ko ba za a je a fara cigiyar wa zai nema mana alfarma ba fa yaqulu ba'dun nas li ba'd sai wasu su ce abukum adam gaskiya ne muna ganin wanda ya fi kamata ya wannan shi ne babanmu Adam saboda uba da tausayinsa kuma nan duka zuriyarsa ce fayatu na Adam sai a tabgon Adam fa ya kullu su ce ya Adam anta abul bashari kai ne uban mutane khalaqaka Allahu bi yadihi Allah ya halice ka da hannunsa wa nafakha fika min ruhihi ya hura maka ruhu wa amara malaikatahu wa amara malaikata fasajadu laka ya umarci malaiku su maka sujuda ishfa lana ila rabbik ka nema mana agaji da ceto da rangume a gun Allah Ubangijinka, ala tara ma na hanufi, haba Adamu, duk zuriya ka ce baka ganin halin muke ciki, ala tara ila ma kad balagana, kai baka ga halin da aka shiga ba, fa yaqulu lahum sai ya ce inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban la yaghdab qablahu mithlahu lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu yace kai jama'a al'amarin yayi tsanani Allah ubangiji na yau yayi fushin da bai taba yin shi kafin yanzu ba kuma ba zai sake yin irinsa a bayan yanzu ba wa innahu kana nahani an shajarati an shajarati fa asaitu kuma ni na kasance Allah ya hane ni ya ce kallace dan itacen nan fa asaitu sai na saba mishi kuma da Allah yake fa asa adamu wa asa adamu rabbahu fagawa yace nafsi nafsi ni ma ta kaina nake fata nake na tsira idhabu ila ghairi ku je dai ku nemi wani idhabu ila nuhin ina ba ku shawaran ku tabi gun nuhu alaihi salam fa ya atuna nuhan fa ya kuluna ya nuhu sai waɗannan mutane masu neman ceto sai su tabi gun annabi nuhu sai ya kai annabi nuhu anta awwalur rusul ila al-har ar kai ne farkon manzanni zuwa ga mutanen ƙasa sammaka Allahu abdan shakura Allah ya kiraye ka da bawa mai godiya duriyata man hamalna ma'anuhin innahu kana abdan shakura wato a zuriyar da muka dauka tare da Nuhu a cikin jirgi kenan kullun bil fiyanin kullun zawjanatin ne kuma shi annabi Nuhu ya kasance bawa ne mai yawan godiya duk da irin bala'o'in da ya shiga bai ne godewa Allah akan ni'imomin Allah ba bala'in kafirai da ya dinga wa'azi shekara dubu ba hamsin ko bala'in wa'azi da dare da rana sun mai ni da wata jahara sun mai ni alantu lahu ba alantu israra ya keɓe da kai yayi a fili yayi kaza ya aika maka sako ya sirranta maka babu ji ba gani duk wannan aikin da yake bai gaji ba godewa Allah yake akan falal da Allah ya masa sannan duk da jarabta da Allah ya mishi cewa a gidan shi ma akwai mutanen banza marasa daraja akwai matar shi akwai ɗan shi kuma duka sun halake a cikin wannan halakar duk da haka Allah ya mishi abin nan kirar yace innahu kana abdan shakura kawo ku wannan bawa ne na musamman ya kai a nemi ceto a wurinsa sai suka ce manuhu ishfa'alana ila rabbika don Allah ka nema mana ceto a gun Ubangijinka, alatara ma na hannu fihi, alatara ma kad balagana ka dai ga halin da muke ciki, kaga yadda wuri ya ƙure mana al'amari ya yi tsanani, fa ya ƙulu Nuhun, sai annabi Nuhu ya ce, Inna rabbi kad gazi ba, gazaban lam yagdab qablahu mithla, wa lan yagdaba ba'dahu mithla. Ce ai Allah Ubangijina, ya yi fushin da bai taɓa yin irinsa ba, kuma ba zai sake yin irinsa ba, innahu kad kanat li da'awa da autu biha ala qaumi yace ina da matsala kaga bayan wancan matsala da aka ambata a wasu riwayoyi yace kuma anan kuma ya tuna cewa ni ne fa nayi addu'a aka halakar da al'umma ta gaba daya rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara wannan addu'a da nayi kamar da muka ji a wasa sai a baya ita ce addu'ar da Allah ya bawa kowa wani annabi zai amsa mishi wata addu'a a duniya kamar yankan wuka shi sai ya yi ta against al'umman nan da suka yi kafirci saboda tsananin kafircin da suka yi ya riga ya cire rai daga imaninsu isa ya ce innaka in tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara nabi nuhu ya ce nafsi nafsi akhafu ala nafsi arghabu fi an tunqiza nafsi duk ana iya kaddarawa ta kaina nake ta kaina nake idhabu ila ghairi ku tafi gun wani na idhabu ila ibrahima fa yaquluna ya Ibrahim aka je gun Ibrahimul Khalil alaihi salatu wassalam anta nabiyullah kai annabin Allah ne wa khaliluhu min ahli al-ard kai babban aminin Allah ne a cikin mutanen ƙasa ishfa lana ila rabbik ka nema mana ceto a gun Allah ubangijinka ala tara ma nahnu fihi ala tara ma qad balagana ka ga dai halin da muke ciki fa yaqulu lahum Ibrahim inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithla lalle Allah ubangiji na yayi fushi a yau wanda bai taba irin sa ba walan yaghdaba ba'dahu mithla kuma ba zai sake irin sa ba wa zakara kadhibati ya ambaci wadancan ɗan kananan karerai nan da yi nafsi nafsi yace raina raina idhabu ila ghairi idhabu ila musa ku dai nemi wani ne ku kyale ni ku tafi ga annabi musa fa ya atuna musa fa ya kula ya musa fa ya kuluna ya musa sai a jirgin annabi Musa a ce, Ishfa alana rabbak, ya kai annabi Musa, ka ne ka roƙa mana ceto gurin Allah, alatara ila ma na hannu fihi, ba ka ganin halin da muke ciki, alatara ma kad balagana, ba ka ganin abin da ya riske mu, fa ya kullahun Musa, inna rabbi kad gari bal yau magadaban, lam yagdab qablahu mithlahu, wa lan yagdaba ba'dahu mithlahu. Na Musa ya ce musu, lalle Allah Ubangiji na, a yau yayi fushin da bai taɓa irinsa ba, a yau ya yi fushin da ba zai ƙara yin irinsa ba wai ni kataltu nafsan lam umar bi katliha kuma ni na taɓa kashe abin da ba a sanin kashe ba na rai nafsi nafsi annabi musa ya ce ta kaina nake yi ni ma ta kaina nake izhabu ila ghairi ku tafi zuwa ga wani na izhabu ila isa ku tafi zuwa annabi isa alayhi salatu wasalam fa ya tuna isa fa yaquluna ya isa anta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kai annabi isa kai annabin Allah ne kallamtan nasa fil mahadi kana magana da mutane tun kana jinjiri ta zo da shi a kalu ya maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah suka ce aka tume ta aka ce ina kika samu wannan yaron sai kawai ya fara jawabi kala ni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis salati wadh zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati annabi Isa ya fara jawabi da wa'azi da abin nan to amma malamai sun sabani shin daga nan ya ci gaba da magana kuma shikenan har koko sai da ya sake kuma process na yaro na ya koyi magana zan malamai da kwagule kwagule Allah ya kara musu lafiya to annabi Musa annabi Isa yana cikin jinjirai tsiraru ko da suka yi magana suna yara da shi din nan da wancan da muka ji a baya ɗanɗan waccan mata ta ƙistatu ashabil ukhdud da da jinjirin nan na karuwa wacce ta yi ma bawan Allah juraiju sharri kamar da yake cikin sayin muslim na ya babu man abuka da kuma wane ne ma su biyar ne ko da wane ne su ne ukun ai annabi isa da wanda mai shawar da take cewa kada Allah ya sa da zama irin irin wannan mai dokin ko Allah ya sa da zama irin wancan matalocin hadisin da yana na a cikin sayyid muslim yana cikin riyadus salihin eh shine na ashabul uqdud wanda tace ma wanda za ta koma dan yace mata mu je mu shiga din ba komai to annabi Isa a cikin su shi kaga annabin Allah ne haka shi nashi mu'jiza ne su kuma wadancan karamomi ne Allah ya gwada a kansu annabi isa ya yi magana wa kalimatuhul alƙaha ila maryam da kuma kalma Allah da ya wurga wa maryam wato ta hanyar da aka ba aka same shi hanya ce take khariqa lil ada ba hanya ce ta ta ɗabi'a da aka sani ta halitta Allah ya halicci Adamu daga turbaya ko kuma a halicce ku daga abin da aka siffanta muku min nutfatin idza tumna kowa an halicci shi ta hanyar haɗuwan maniyin mahaifinsa da mahaifiyarsa idan suka tara a daidai lokacin da Allah ya so a samu fertilization daga na ake halittar dukkanin mutane to amma shi annabi Isa shi kuma sai Allah ya aiko da mala'ika ya yi huri ga mahaifiyarsa, inni a uzubin rahmanin ninka in kunta taƙiya. Ƙala ya ce mata, ni rasulun rabbiki da ahaba nake gulaman zakiya, da kuma abin da ya faru ya faru fahimalat bi ta ɗauki cikinsa. Kaga wannan ma yanzu wata ƙarin daraja ce ga annabi Isa, cewa shi halittarsa ta bambanta da sauran mutane, bayi da uba. bayi da uba shi a duniya sannan kuma ya kasance bawa wanda aka ɗauke Allah ya ɗauke shi sama bai mutu ba aka dawo da shi duniya kamar da zai dawo a ƙarshen duniya saboda haka sai ya zama yana da wata falala da miza ta musamman to da suka ga dacewa a je gurin shi wa ruhun minhu ishfa'alana ila rabbika a roƙe shi cewa ya kai annabi Isa ka roƙa mana ceto a wurin ubangijinka ala tara ma na hanu fihi ala tara ma qad balagana فيقول لهم عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله kirali Allah ubangijina yayi fushin da bai taba irin sa ba kuma ba zai sake irin sa ba kaga sai yace walam yadhkur lahu dhanban kamar da muka ambata walam yadhkur lahu yash dhanban bai da zanubin da ya ambata nafsi nafsi ce ta kaina nake yi ta kaina nake idhabu ila ghairi idhabu ila muhammadin fayatuni fayaquluna ce ku tafi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai su dogo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai su ce ya Muhammad ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama anta rasulullahi wa khatamul anbiya'i kai manzo ne na Allah ga dukkan duniya kuma kai ne cikamakin annabawa kad gafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar Allah ya yi alƙawarin cewa ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka da abin da ya jinkiri ishfa lana ila rabbik ka nema mana ceto a gun ubangijinka amma tara ma na halu fihi kaga dai halin da muke ciki ala tara ma kad balagana kaga yadda bala'i ya kai bala'i zufa ta kusa haɗe mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa antaliqu hatta atiya tahta al-arsh daga nan sai in tashi na ba zai ji tsoro ba ba zai sanyin jiki ba dama aikin shi ne a wata riwaya mun ji yana cewa ana laha ana laha dama aita wace dama ta wace yace sai in tashi sai in tafi in je ƙasan al'arshi fa'aƙa usajidan da rabbi azza wa jalla in fa'i na yi sujuda ga Allah Ubangiji na maɗaukin sarki sun ma ya Allahu alayya min mahamidi sannan sai Allah ya buɗa mini ƙwaƙwalwata da zuciyata ya sanashe ni wasu kalmomi na yabo da ziga da kirari gare shi wa husnul sana'i alaihi da kyakkyawan yabo gare shi shay'an wasu kalmomi lam yuftahu lam tuf lam yaftahu li ahadin min qabli wanda ba a taba buda wani ba wasu kalmomi ne na musamman kebantattu dan wannan makamu fa arfa'u yace thumma qala sannan annabi yace sai Allah yace ya Muhammad ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama irfa rasak daga kanka sal tu'ta ka ta fada ka tambaya za a baka washfa tushfa ka roƙi ceto za a baka fa arfa'u ra'si fa aqulu rabb ya rabbi ummati Nabi sallallahu alaihi wasallam ya daga fuskar shi ya daga idansa sai ya ce ya Allah al'ummata Allah ya ji kamal albani namu kowa na sanin tana irin sharhin da malai yake anan waje ce kaga annabi ce Fatima diyata ko Khadija uwar gidata ko Aisha amaryata ko Abubakar abokina ko Hassan da Husaini jikokina annabi bai fara tana iya waɗannan ba sai ya saka wato umbrella wanda kowa zai shiga yace ummati sai ka kalla kai yanzu a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wace hidima kake wa al'umma kai shin cutar da al'umma kake yi al'umman da annabi ba zai manta da ita ba ta ran alkiyama shin kana mata wani abu da za ta amfana ko ko cutar da ita kake a naka capacity da kake na musulmi ba za ka ji kunya ba ka gamu da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan bigiran yana cikin al'umma kai kuma ka zo da kayan niki niki na cuta al'umma ka cuta al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama da iliminka ko da sarautarka ko da shugabancinka ko a sana'arka ko a kasuwancinka ko a duk wani abu da Allah ya wakilta ka a madadin al'umma ya kake a ciki saboda ka sai ka kokari ka gyara salasa marratin kafa uku annabi yana cewa ummati ummati ya rab ummati ya rab fa yuqalu ya muhammad sai Allah ya ce mishi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adkhilil janna min ummatika man la hisaba alaihi min albabil ayman kaga wannan hadisi ya ambata mana wani ƙari da bamu ji a baya ba wadancan wadanda aka fitar daga cikin wuta wadannan kuma wadanda ba a riga an shiga wuta ba wadanda babu hisabi ƴan kungiyar su ukasha kenan ko Allah ka samu a cikin su sai a ce ka tattara su gaba daya ka shigar da su aljanna min albabil ayman min abwabil janna a ƙofa ta dama daga ƙofan aljanna wahum shuraka'un nasi fi ma siwahu sannan kuma su yi tarayya da mutane a sauran ƙofin su shiga ta waccan su kadai idan sun yi yawa a ƙofar su zaɓo ta ƙofa su shiga ba komai sun maƙala sannan ya ce annabi ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da Allah ubangiji na wanda raina ke hannun shi inna ma bainal misra'aini min masari'il janna kama baina makkata wa hajar au kama baina makkata wa busra yace na rantsi da Allah tsakanin wannan fila dake tsaye shi ne ake ce mishi sangargari ne ko me mun taɓa faɗa ran malam malam Musa me sunan gefe din nan frame din nan da Hausa banda na ƙasar shine kyaure wanda ake sakawa a jikin gini frame din kofa dama da hagun Allah kiyaye ku ko Allah ya kiyaye mu gaba da kyaure ba shine wanda ake ja a rufe akon ba ai kaga yana jikin wani karfe ne ko ko wani katako ko wata azara dokin kofa na ƙasa ne eh yawa kyani sai bango yawa kyani kyamaye biyu shine frame wanda ake sakawa a jikin kofa to shine misra aini wanda in ka tsaya haka zaka in ka dafa kofa shi ake dafa ko wa kafa bainal misra'aini gashi nan kuna gani frame ga kofa ko ina amma turanci ya riga ya bata mana yaran mu sai a hankali ba mu san sunan shi ba mu ma kenan na kuma ga yayan mu wanda yan siya wasu a ce sun yi banakila Allah ya kyauta to annabi ya ce tsakanin kyami na dama da kyami na hagun kowace kofa kamar fadin daga makka zuwa hajar zuwa garin hajar shine garin garin adawa kenan ko ko kuma tsakanin makka da busra a cikin ƙasar sham wato faɗi ne mai faɗin tsiya a wancan karan mun ambaci bayan da malamai suka cewa wannan abin sama da kilomita 2,500 faɗin ƙofa guda ɗaya to duk turuwar da za a shiga ba matsala ke babu wani turere ne duk yawan mutane za su shige wato a ce ƙofa ko da iya faɗin anguwan nan misali a ce ƙofa ko da iya faɗin anguwan nan ta gaskiya liya wadda ayarwa zama ƙofa ba ce in aka zo za a shiga kawai haka alatul annabi sallallahu alaihi wasallama yace haka fadin kofar take da za a shiga to ubangiji Allah ya sa mu dace wannan hadisi yana cikin littafin sahih bukhari da muslim da musannad ibn abi shayba da sarwaito shi a wata riwaya ta imam ahmad ibn hanbal an bayyana adadin cewa adadin mutum 12000 ne sannan aka dinka aka ninka mishi zuwa 12000 sau 100 adadin da yana da yawa za mu zo mu ta riwaya ma da za ta ƙayyade adadin zuwa kamar mutum miliyan hudu da ɗari tara da dubu ɗari tara su ne waɗanda za su shiga ‘yan tawagar ba hisabi ba uku ba Allah ka samu na ciki adadin yana da yawa za a yi ta nannin kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wala sofa yuqika rabbuka fatarda sannan kuma a sa'an yi basaka rabbuka maqaman mahmudan kai dai yi kokari saddidu wa qaribu ala inna silatallahi غالية وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله